الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddar haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na fikihu a mazhabar al'imamu Malik imamu Darul Hijira hujjatul umma ra'asul mutkinin wa kabirul mutatsabitin Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. a cikin littafinmu mai albarka littafin irshadu salik na a sheikh Shihabuddin Abdulrahman ibn Muhammad ibn Askarin al-Maliki al-Baghdadi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun tattauna akan sharaɗi na farko daga cikin sharuɗa na sallah wanda shine fuskantar alƙibla to a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan wani sharaɗi ɗin daga cikin sharuɗa na sallah na'am bismillahir rahmanir rahim faslun sataratul awrati sharatun wa hiya min ar-rajuli ma bayna surrati ila rukbati fa in lam yajid illa izara ni'tazara bihi aw thawban wasi'an iltahafa bihi wa khalafa bayna tarfayhi wa aqadahuma ala atiqihi faslun rabewa baina ma mada wa ma ya ati insha Allahu subhanahu wa ta'ala satiratul aura a al'imam shahabuddin Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce suturcewa al'aura idan mutum zai yi sallah ya suturce al'aurar shi ya rufe al'aurar shi kada a ga tsirecinsa wannan sharɗin sharaɗi ne cikin ingancin sallah ta bawa idan ya zamanto mutum yana da iko akan ya suturce al'aurar shi Allah ta'ala ya hore mashi tufafin da zai saka ya suturce al'aurar shi idan ya yi sallah tsirara to ba ya da sallah sallah shi ba amshashiya ba ce saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani ya ce ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ya ku ƴaƴan annabi adam alaihi salatu wassalam ku riki adanku a wajen kowane masallaci ato a lokacin jahiliya idan mutum ya zo shi zai yi tsawafi ga ɗakin Allah idan namiji ne tsirara yake yin ɗawafinsa idan mace ce ce tsirara take yin ɗawafinta to shi kenan akwai alhums alhums su ne manya-manya daga cikin ƙuraishawa su suke yi wa mutum idan namiji ne sai namiji ya ara mai tufafi ya saka a jikin shi ya ɗawafi idan mai cece sai mace ta ara mata tufafi ta ya ɗawafi shi ne kamar yadda yake cikin sayihu muslim athar na abdullahi dan abbas yake cewa wata mata ta yi ɗawafi wani lokaci wato tana tsaraitacciya take cewa al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu fama bada minhu fala uhilluhu kamar yadda yake cikin sahihu muslim to shine anan malam yace suturcewa al'aura a cikin sallah wannan sharadi ne daga cikin sharuɗa na ingancin sallah haka nan mutum koda a wajen sallah ne haramu ne ya bar al'aurar shi a fili haramu ne ya bar al'aurar shi a fili to al'aura akwai mughallaba akwai mukhaffafa al'aura al-mughallaza ita ce addubra da alƙubul almukhaffafa ku shine cinya da kuma abin da yake kusa da cinya wannan shine ake ce da shi aura al'aura almukhaffafa kenan wa hiya min ar-rajuli ma baina surrati ila ar-rukba wato al'aura ta namiji shine ma baina surra tsakankanin cibiya ila ar-rukba zuwa gwiwa abin da yake tsakankanin cibiya zuwa gwiwa wannan shine abin da yake wajibi mutum musulmi idan zai yi sallah ya zamanto ya rufe shi amma idan ya zamanto ya bar wani kaso daga wannan jikin nashi daga wannan ɓangaren ya bar wani kaso ba tare da ya suturce shi ba da gangan ya yi sallah to baya da sallah fa'in lam ya ji illa izaran malam ya ce idan mai sallah bai samu ba tufafin da zai saka a jikin shi face dai gyafto ita bihi to shi kenan sai ya gyaftantu da shi wato sai ya daura shi a gindinsa daga tsatsan shi abin daga cibiyarsa abin da ya kasa shi kenan sai ya sallar da shi haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa jabir ɗan abdullahi au tsoban wasi anil tahafa bihi to idan ya zamanto mai sallah fa in lam yajidil musalli ma yasturu bihi auratahu illa tsoban wasi'an idan ya zamanto mai sallah bai samu ba tufafin da zai suturce al'aurarsa da shi face dai tufafi wanda yake mayalwaci babban mayafi ne to ilta hafa bihi sai ya lulluɓa da shi sai ya lulluɓa da shi wa khalafa baina tsarafaihi sai ya saba tsakankanin gyaffan shi guda biyu wato ya ɗora ɓangaren dama akan kafaɗa ta hagun ɓangaren hagun ya ɗora shi akan kafaɗa ta dama sai ya kulla daga bayan wuyansa kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga jabir ɗan abdullahi fa'in kana wasi'an faltahibbi idan ya zamanto tufafin da za ka yi sallah da shi yana da kwayyalwa babban mayafi ne to ka lullaba da shi wa in kana dayyiqan fattazir bihi idan kuma tufafin da yake tattare da kai yana da kwai kunci dan karami ne ba shi da girma to sai ka yi gyafto da shi shikenan sai ka nada shi sai ka daura shi daga cibiyarka abin da ya kasanka wato idan aka ce gyafto al'izar wato shine karamin mayafi gyafto irin zane kenan arrida kwa shine babban mayafi irin wanda zai iya maka tun daga kafaɗarka hale zuwa wato gwiwoyinka ko kuma ƙasa da gwiwoyinka wannan shine ake ce da shi arrida wato saboda yana da girma kenan na'am wa aqadahuma ala atiqihi sai ya ɗaura waɗannan wato jaffan waɗannan mayafin guda biyu sai ya ɗaura su ala atiqihi akan kafaɗarsa nan akan wuyansa kenan nan sai juyo ya ɗaura su anan an gane ku irin da za mu ga cewa waɗansu daga cikin wato tufafi suna da irin wannan abu wanda ake kulla su daga nan to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin bukhari da muslim hadithin abu huraira mazala ce la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laysa ala atiqaihi minhu shay'un wato kada kowa daga cikinku ya yi sallah yana sanye da tufafi guda ɗaya tal wanda kuma babu wani abu na tufafin nan akan wuyansa akan kafaɗin shi guda biyu ya zamanto bai ɗora wani abu a wannan ɓangaren sai ya zamanto ya naɗa shi ala'a tikihi wato akan wuyansa kenan akan kafaɗarsa nan nan zai naɗa shi a nan kenan yawwa an gane da kyau na'am
وتكره السراويل بانفرادها وتكره السراويل malam ya ce an karhanta yin sallah da wanduna mutum ya sa wando bin firadi ha shi kadai ya sa wando kadai ya yi sallah da shi kamar dan faka wannan shi ma bai dace ba wato idan ya zamanto mutum baya da wani tufafi sai wando to babu laifi sai ya matsa shi da kyau ya naɗe shi ya ja shi ya ja shi ya kai shi har inda zai rufe cibiyar shi kuma sai ya ɗaure shi daga nan sai ya sallar haka nan to idan yi wannan sallah ɗin ya aikata makaruhi amma inda da dama ya ɗan samu wani abu wanda zai ɗora a saman kafaɗar tashi kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi umarni amma yin sallah da tufafi ɗaya kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ba da fatawa cikin bukhari da muslim hadithin abu huraira an tambaye shi game da yin sallah da tufafi ɗaya manzo Allah ya ce awali kullikum thawbani shin kowa ne daga cikinku Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mishi da kwamfule biyu kowa ne daga cikinku yake da kwai tufafi guda biyu wani dama da shi da matar tashi ma kwamfule ɗaya ne gare su da shi da matar tashi ma izar ne ko rida ne gare su in ka gan shi da wannan babban mayafi to matar shi zirtake a gida ana na ana kalima kalima ana jare jare idan ka ganta da shi to shi kuma a gida yake ba zai zauna ba a cikin jama'a saboda tsirara kamar yadda hadithin sahal ibn sa'ad ne sa'idi wanda ya tabbatar mana da haka cikin bukhari da muslim wani daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana zaune a fadar ma'aiki wata baiwar allah ta zo ta ta tallata wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu kanta ta ce ya rasulallahi ji'itu a habu laka nafsi na zo ne in bayar da kaina zuwa gare ka idan har kana bukata ka aure ni na baka kaina shikenan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya shiru ya daga kanshi sama ya kallace ta ya sa kanshi ƙasa sai wanda daga cikin sabai ce ya rasulallahi in lam yakul laka biha haja fa zawwijniha idan har baka da bukatar ka aure ta aura mun ita shikenan ma'aiki ce kana da kai wani abu ka mallaki sadaki ya ce a'a ce to tafi gida ka samu wani abu ya tafi ya dawo ya ce ya rasulallahi ba ajiye ba an ɗako ya je ya dawo babu komai a gida maza Allah ce koma dai koda dai zobe ne wanda yake na bakin karhe ka je ka samu ya shiga ya kada ya raya dawo ce wallahi ko zoben na bakin karhe babu a ce sai dai wannan gyabto na ne zan raba shi gida biyu in ba ta rabi yace to me za ta yi da jaftanka wannan jaftan ɗan guntu wanda kai ma idan ka sa shi baya rufe ka duka za ka ce kuma ka raba shi biyu yace fa hadha idari falaha nisfuhu sahal ibnu sa'ad yace ba shi da wani kaya in banda wannan kade to amma daga ƙarshe ma yake alaihi salatu wassalam yace ka haddace wani kaso na alqur'ani yace kwarai ku ya rasulullahi na haddace sura kaza da sura kaza da sura kaza maza Allah ce to tafi na aura maka ita da abin da yake tattare da kai na alkur'ani ka koyar da ita abin da Allah ta'ala ya sa ka haddace na alkur'ani kaga wannan yake nuni akan cewa sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato yawanci har ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya koma zuwa ga ubangiji waɗansu suna nan a matsayinsu na talakawa wanda ba su mallaki tufafi masu yawa ba amma za mu ga cewa wani yanzu idan ya sa kaya sai ya ɗauki lokaci ma kafin ya sauya su kafin ya sake maida su a jikin shi wani lokacin sai ya mamanta lokacin da ya sa rabon shi da wannan kayan na'am
wal muhaddidu li riqatihi wal amatu karrajuli wa yustahabbu satru badaniha la ra'siha to shikenan wal muhaddidu li riqatihi ma'ana wa yukrahu al muhaddidu li riqatihi wato an karhanta yin sallah da tufafi wanda yake mai iyakancewa sura ta al'aura, jirgatihi saboda kalailayinsa, wannan makaruhi ne. Makaruhi ne namiji idan zai yi sallah ya zamanto ya sanya tufafi, tufafin da zai iya kalailacewa al'aurarsa, ga azzakarin shi nan, ga yanda yake, ga yanda addubar shi take da sauransu a fili ƙarara, ya sa kayan da daga ka gan shi ka san abin da yake cikin kayan wannan. wannan makaruhi ne bai dace ba ko kuma idan mutum ya saka tufafi hatta tufafi wanda yake mai matsewa jiki wanda zai zamanto ya fuddo maka ciki ga ciki ga kaza ga kaza ko inanka ya bayyana wannan shi ma ana ce da shi almuhaddid wanda yake iyakancewa sura ta mutum kayan da ya matse ka ya zamanto ya maka kikit wannan shi ma makaruhi ne hakanan mace ta saka kaya wanda yake mai kukuf wanda yake matsewa jikinta kikit wannan bai dace ba ta sashi ta yi ibada da shi na'am wal amatu karrajuli baiwa wajen abin da ya shafi al'aura al'aurata karrajuli ma'ana ka auratin rajuli tamkal al'aura ta namiji ce baiwa idan za ta yi sallah al'aurata shine daga cibiyarta abin da ya kai gwiwata amma abin da yake sama da nan zuwa kirjinta zuwa kanta da sauransu wannan ba wajibi ba ne ta suturce shi to amma dai zance mafi inganci shine baiwa za ta rufe jikinta idan za ta yi sallah saboda tana nan a matsayinta na mace tana nan a matsayinta na baiwar Allah bambancinsu da ɗiya mace shine wajen abin da ya shafi lullubewa kai a lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalam babban gyale ‘ya'ya su ne suke saka babban gyale, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما sannan kuma idan ya zamanto mata bayi wato ana barinsu suna fitowa cikin mazaje suna fitowa cikin gari daga su sai kaya wanda yake da ƙanana to zai zamanto fitintunu za su yi ta ƙara afkuwa a cikin ƙasa fitintunu za su yi ta ƙara yaduwa a cikin duniya zai zamanto wani namijin yana fitowa wata matar idan ta fito ta gan shi ya ganta zai iya sha'awa zai iya hakan ɗin zai iya bayarwa zuwa ga zina da sauransu to don haka baiwa ita ma wajen abin da ya shafi idan za ta yi ibada ta suturce jikinta to wannan haka ake so ana buƙatar ya zamanto baiwa ta suturce kanta ta rufe kanta lokacin da take cikin sallah ta suturce jikinta ga baki ɗayanta a cikin sallah wa yustahabbu sataru badaniha la ra'siha ko wa yustahabbu wato ana so baiwa ta suturce jikinta ga baki ɗaya idan za ta yi sallah wannan haka ake so ba a so ta zamanto ta bar jikinta ba suturcewa la ra'siha malam yace banda kanta baiwa ba a nema ba ta suturce kanta idan za ta yi sallah saboda abin da yake rarrabewa tsakankanin baiwa da ya a lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalamu shine baiwa ba ta suturcewa kanta amma daga ka ga mace wanda take diya ba baiwa ba za ka ganta da shiga wanda take ta kamala san fursan ɗari bisa ɗari shiga wanda musulunci ya tanadar wanda ba zai bayar ba zuwa ga fitintunu afkuwar fitintunu to duk lokacin da ya zamanto an bar koyarwa ta addini na musulunci an ɗauki wata koyarwa wanda ba ta addini na musulunci ba to a lokacin iya gwalgwadon wato kuɗinmu iya gwalgwadon shagalinmu gwalgwadon yadda muka aro waɗansu al'adodi daga wajen waɗansu wanda ba doka ba ce ta Allah ba doka ba ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gwalgwadon yadda za mu shigo da fitintunu a ɓangarenmu gwalgwadon yadda za mu shigo da fitintunu a ƙasarmu gwalgwadon yadda za mu shigo da fitintunu a jiharmu gwalgwadon yadda za mu shigo da fitintunu a garinmu na'am
wata ghabiyatul mustawladati wal muba'adatul unuqa yawwala wata ghabiyatul mustawlada mustawlada ko watagdiyatul mustaulada hakanan kuma ana so wato ummu walada ita ma ana so ta lullube al'unuk wato wuyanta ita baiwa wanda take son fursan shine abinda ba za ta lullube shi shine kanta ko to ita kuma ummu walada ana so ita kuma dan ta bambanta da baiwa wanda take son fursan wuyanta ta lullube shi ya zamanto ta dora mayafi akan wuyanta ya rufe mata wuyanta kal ya zamanto wuyanta a fili yake ummu walada ita ce baiwa wanda mai ita ya tiye ta kuma yake amfani da ita har hakan din ya bayar zuwa ga ta yi ciki ta samu karuwa da shi wannan mai gidan nata to idan ta haifu tana haifuwa ta zamanto ummu walada ummu walada idan mai gidanta ya rasu shikenan ta zamanto iya ita ce ummu walada kenan to ummu walada ana so idan za ta yi sallah ta suturce wuyanta wal muba'adatil unqa hakanan kuma wato baiwa wanda aka yantar da wani kaso nata ma'ana muba'adatul itiq kenan wanda aka yantar da wani kaso nata wani bangaren ta an yantar an yantar da shi wani bangare kuma bai yautu ba shine baiwa ce ta mutum uku ɗaya ya ce ya yantar da kasan shi sai ya zamanto wani kaso nata ɗiya ce wani kaso nata baiwa ce ko to wannan ana so idan za ta yi sallah ita ma ta lullube kanta ko kuma baiwa ce wanda take an ɗora mata fansa an ce idan ta kawo kaza ta zamanto ɗiya san fursa to shi kenan ta kawo wani kaza ta kawo wani kaso ba ta kawo wani kaso ba to ita ma tana cikin almuba'adha wannan ita ce ake magana a kanta to ana so ita ma ta lullube kanta idan za ta yi ta lullube wuyanta idan za ta yi sallah na'am wal khurratu kulluha awratun illa wajhaha wa kaffaiha was-satur al-khasifu lashaqu lashafu yawa wal khurratu kulluha awra wato diyama ce mace diya mace kulluha auratun dukkaninta al'aura ce dukkanta al'aura ce illa wajaha wa kaffaiha face dai huskarta da tafuffukan hannayenta guda biyu su kaɗai ne wanda suke ba al'aura ba amma in dai za ta fita daga cikin gidanta kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa shine za ta suturce dukkan jikinta ga baki ɗaya huska da tafuffukan hannaye su ne waɗanda wato ba al'aura ba amma waɗansu daga cikin malamai suna saka hatta fuska wajibi ne mace idan za ta fita ta rufe fuska suna sanya abin da ya shafi anniqab wato yana daga cikin abubuwan da suke wajibai kamar yadda za mu ga cewa wannan ita ce fatawa ta shekul islam ibn taimiyya da kuma waɗansu daga cikin kafin shi da kuma waɗansu wanda suka biyo bayan shi wanda za ku ga yawancin malaman saudiya akan wannan ra'ayin suke kai cewa mace idan za ta fita tsakankaninta da ajinabi idan za su haɗu da ajinabi shine hatta huskata ba a so ya gani amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa huska ba ta daga cikin wato al'aura ta mace ba wajibi ba ne mace idan za ta fita ta rufe huskarta sai dai za a ce mustahabbi ne ba wajibi ba ne an gane ko wanda wannan shine abin da a sheikh nasiruddin al'albani allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya tabbatar a cikin littafinsa jilbabul mar'atil muslima da kuma dalilai wanda ya kawo na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma su malamai waɗanda suka tafi akan cewa wajibi ne a rufe fuska shine sun kafa hujja da faɗar Allah ta'ala da ya ce wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna ila akhir ma zakara da kuma ayata cikin suratul ahzab wanda muka karanta a dazu to waɗannan da su ne suka gama suka fitar da hukuncin cewa wajibi ne ta fitar da ta rufe fuskarta na'am wasatirul khasif lashafu sannan kuma malam yace wasatir wato tufafi wanda yake mai suturcewa wanda mutum zai yi amfani da shi wajen suturcewa al'aurar shi sawa'an namiji ne ko mace ce ne alhasifu wato shine tufafi wanda yake mai kabri wanda ya zamanto asatirul khasif wato wanda ya zamanto mai kabri ne ba lashafu ba mai sarasara bane ba mai sarasara bane idan ya zamanto mutum zai saka tufafi a jikin shi ya fita to ya saka tufafi wanda yake mai kabri wanda zai rufe mai al'aurar shi hakanan idan mace za ta sanya tufafi ta fita to ya zamanto ta saka tufafi wanda addini na musulunci ya tanadar mata wanda idan ta fita ba za a ga al'aurarta ba wata al'aurarta ba za ta bayyana ba a fili karara ta suturce jikinta ga baki ɗaya kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga mataye na sahabbai to haka wannan umarni ba matan sahabbai kaɗai ya shafa ba duk wata mace wanda take mumina tun daga wannan lokacin har ya zuwa tashin alkiyama haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin wato da mataye na mumine ga baki ɗayansu tun daga wannan lokacin da ayar ta sauka har ya zuwa ranar tashin alkiyama duk wata baiwar Allah wanda take mumina wannan hukuncin ya shafe ta ba zancen cewa zamani ya canza an shigo cikin wani yanayi dole a bar mata su yi yadda suke so a shine a kiyaye doka ta ubangiji subhanahu wata'ala na'am ومن لم يجد إلا حرير نون ومن لم يجد إلا حرير نون نجسة صلى به باجتماعهما يقدم النجسة وقيل الحريرة to shikenan ومن لم يجد إلا حريرا dukkan wanda bai samu ba tufafin da zai suturce al'aurarsa da shi kuma gashi lokacin sallah yayi sai alhari ne alharini shi kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce haramu ne ga mazajen wannan al'umma ɗin kamar yadda ya faɗa kuma ya ce duk wanda ya sanya tufafi na alharini a wannan gida na duniya baya ɗaya daga cikin bayan Allah waɗanda za su moru da tufafi na alharini a gida na lahira saboda alharir wato tufafi ne na ado wanda bayan Allah mumine za su yi ado da shi a cikin gidan aljanna an gane ku إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير to idan mutum ya zamanto ya yi gaugawa ya sa shi a wannan gida na duniya har ya mutu zuwa har ya koma ga Allah ta'ala bai tuba ba daga sa shi to ba shi da rabo da sa shi a aljanna ko da ya shiga aljanna to za a hana shi yin ado da tufafi na alharini to da haka haramu ne ga mazajen wannan al'umma kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa to idan ya zamanto mutum ba shi da wani tufafin da zai saka a jikin shi ya rufe al'aurar shi kuma lokacin sallah ya yi sai tufafi na alhari ne au najisan ko kuma ya zamanto ba shi da wani tufafi wanda zai saka a jikin shi ya rufe al'aurar shi saboda ya yi sallah sai dai tufafi wanda yake da najasa a jikin shi gashi yana da kwai tufafi amma kuma tufafin mai najasa ne to ya za a yi sallabihi wato sai ya yi sallah da wanda yake hannun nashi wato ɗan ƙaramin gatarinka ya fi sari ka bani idan ya zama to kana da kwai tufafi na alhari ne lokacin sallah ya yi to ya fi ka je ka ce ara maka shi kenan sai ka saka wannan tufafin ka yi sallah da shi saboda la yukallifullahu nafsan illa wus'aha iyakacin gwargwadon ƙarfinka shine ka nema amma Allah ta'ala bai kaddara ka dace da tufafin da addini na musulunci yadda da ka sa ba to sai ka saka wannan kin kai tufa kai sallar haka nan ba za ka yi ta tsirara ba ko kuma ya zama to kana da kwai tufafin kuma amma yana da kwai najasa lokacin sallah kuma yayi to sai ka yi sallar da shi an gane ko wa fi ijtima'ihi ma yuqaddimu an-najisa wa qila al-harir wa fi ijtima'ihima to cikin inda suka haɗu ya zamanto mutum yana da kwai kwamfule guda biyu ɗaya daga cikinsu wato kwamfulan ɗaya daga cikinsu a ɗaya daga cikinsu yana da kwai najasa ɗaya kuma tufafin alharini ne to wanne zai gabatar daga cikinsu shi ne ya ce waɗansu daga cikin malamai suka ce yuƙaddimun najis waɗansu suka ce zai gabatar da tufafin da yake da kwai najasa wannan ita ce fatawal asbag ibn al-farj al-misri Allah ta'ala ya ji kansa da rahama daga cikin malaman malikiya shi yana ganin cewa wato saboda shi tufafi na najasa ya halitta ka sa shi ya halitta ka sa shi a wajen sallah a cikin sallah ne aka hana ka ka sa shi saboda ba tsarkakakke bane wannan tufafi din to da haka za ka gabatar da shi ne akan wanda a wajen sallah da cikin sallah aka haramta maka daga sashi a ce ya halitta ka sashi to da haka sai ya gabatar da shi waƙilal harir waɗansu daga cikin malamai irin su abdulrahman ibn al-qasim al-misri allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce shi kuma a'a yuqaddimul harir wato zai gabatar da tufafin na alharini ne saboda alharini shi tsarkakakke ne tsarkakakke ne idan ka sanya tufafi na alhari ne kai sallah kayi sallah da tufafi wanda yake mai tsarki to da haka zaka gabatar da tsarkakakke akan wanda yake najasa a kowane lokaci to shi ya kalla shi Abdulrahman ibn al-Qasim al-Misri Allah ta'ala ya ji kansa da rahama shi kuma al-Imam Asbagh ibn al-Farj al-Misri Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kallaci wato fuskar yanda aka halitta wa mutum yayi amfani da wannan tufafi din na'am
ومن عدم الساترة صلى عريانا بموضع ساتر قائما راكعا ساجدا ومن عدم الساترة dukkan wanda ya rasa ya rasa tufafin da zai saka a jikin shi ya suturce mai al'aurar shi kuma lokacin sallah yayi ya rasa asatir to salla uryanan sai ya sallar tsirara shikenan kawai sai ya sallar tumbur bi maudi'in satirin amma zai shiga wani guri wanda yake mai suturcewa guri wanda yake zai suturce shi daga idanuwan mutane mutane ba za su kallace shi ba yana sallar wannan tumbur la'iman raki'an sajidan wato zai yi sallar irin yanda ake yin ta idan akwai tufafi a jikin shi irin yanda zai yi ta yana da tufafi a jikin shi haka zai yi ta yayi tsaya ya tsaya ya karanta sura ya karanta fatiha da sura ya yi ruku'u ya ɗago daga ruku'u ya tafi ya yi sujada har ya gama sallar shi ne ba tare da ya yi ta a zaune ba zai yi ta a tsaye ne irin yadda yake lokacin yana da tufafi a jikinsa na'am وفي جماعة القراة مم.
في الظلمة يتقدم إمامهم ويصلون كذلك wa fi jama'atil qurati to cikin inda ya zamanto jama'a ce ta tsiraitattu jama'a ce ta tumburarru kowa tumbur ne ba mai tufafi a jikin shi an gane ku wannan zamani yanzu Allah ta'ala ya lwata mu da wato tufafi a da wannan ba abun mamaki bane kaga cewa unguwa guda wanda suke da kaya 'yan kaɗan ne to cikin inda ya zamanto an samu jama'a wanda take ta tsiraitattu fi zulumati a cikin duhun dare ba da rana ba za a yi sallah kuma lokacin sallah ya yi ya taɗaddamu imamuhum maliman sai ya shiga gaba shiga gaba zai yi tumɓurkin wai salluna kazalika su ma su yi sallah kamar haka ma'ana qiyaman wa ruku'an wa sujudan an gane ku wato za su yi ta da tsayuwa da ruku'u da sujada an gane wato za su yi ta irin yadda suke yin sallah wato a lokacin da suke da kwai tufafi haka za su yi ta liman idan ya shiga gabatan da cikin duhun dare ne watakila kowa baya ganin gaban shi ma shi ganin sai a yi sallar haka nan liman ya shiga gaba mamu ladan ya tada ya kama shi kenan sai a yi sallar haka nan Mm. na'am وفي نهار أو ليل مؤمر Mm.
قيل ينفرد كل بموضع وقيل جماعة غادين to shi kenan wafi harin to idan ya zamanto da rana ne wa wafi jama'atul urati fi harin cikin inda kuma jama'a ce ta tsiraitattu za su yi sallah da rana aulelin muƙumirin ko kuma dare wanda yake mai farin wata irin sha biyu da wata ko sha uku ko sha hudu dare dai mai farin wata ral ɗin nan wanda za ka iya yadda kuɗi ka gan shi to ya aka ce ƙila waɗansu daga cikin malamai suka ce yanfaridu kullun bi maudu'in wato kowane ɗaya daga cikin waɗannan tsiraitattu ɗin zai kaɗaita a wani guri ya yi sallashi kowa ya yi sallashi sha da kanka za a yi yanzu a ce to kowa ya ci gashin kanshi wannan ya tafi bayan wata katanga wancan ya tafi bayan wata zana wancan ya laɓe a bayan wani ƙyaure wancan ya tsaya a guri kaza wancan ya tsaya a guri kaza ba za su jeru ba su yi sallar saboda kowa yana ganin al'aurar dan uwan shi kuma addini na musulunci ya haramta dan uwan musulmi ya ga al'aurar shi- al'aurar dan uwan shi la yanzuru ar-rajulu ila auratil ila auratir rajuli wala al-mar'atu ila auratil mar'ati wala yufdi ar-rajulu ila ar-rajuli bi- bi- fi thawbin wahidin wala al-mar'atu ila al-mar'ati fi thawbil wahid haka ma yake alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadisin da yana cikin sahihu muslim hadisin abu sa'idin al-khudri Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi to shine yace to kowane ɗaya daga cikin su yanfaridu bi mawdi'in wato kowa zai kadaita ya yi sallar shi a wani guri ne kowa sai ya je ya labe ya sallar shi shi kadai ma'ana bi mawdi'in satirin bi haythu la yarahu ahadun minan nas ta yanda ba inda ba wani daga cikin bayan Allah da yake ganin shi wa qila jama'atan To, waɗansu daga cikin malamai suka ce, wato zai- za a yi sallan ne, za su yi sallan nan ne jama'atan jam'i za su yi, jam'i za su yi, ghadina, amma halin kasancewarsu suna masu rumtsewa idanuwansu. Liman ba an sa shi ba gaba, a tsakiya zai shiga shi ma, zau ɗaya za a yi. Eh, ba an sa wa liman gaba nan. yawan ai abin sai ya yawa liman tsakiya za a sashi kawai budawa za a yi a tsakiya a sashi kuma sahu ɗaya za a yi a dan zai tada ya kama kan ya tada ya kama sai ya yi shela ya sanar ya ce to wa yan uwa za mu yi wata sallah ce wanda an kumbi ba a yi ba irinta sallah ce wanda daga an tada ya kama ana gama tada ya kama to kowa zai rumtsa idan shi kana budewa idan ka dan abin da ya same ka zo ka sani saboda wata adda ce liman zai ta Allah ya kawo sauki cikin yanayin da ake ciki kana budewa idan ka baka daga cikin wanda za su samu saukin nan shikenan sai ladan yayi sanarwa dan yin sanarwa kuma sai a tada iqama ana tada iqama liman a sashi a tsakiya idan aka sashi a tsakiya a gama sallah bayan an sallame kuma kowa ya ci gashin kanshi an gane ku yawwa to shine ya ce wakila jama'atan ghadina wato waɗansu daga cikin malamai suka ce wato za a yi sallan ne za su yi sallan ne jam'i za su yi amma sahu ɗaya za a yi wanda yake mai tsawo kuma liman za a sa shi a tsakiya ghadina kuma kowa daga cikinsu za a ce mishi rufe idan shi kada kowa ya buɗe idan shi daga cewa Allahu akbar har ya zuwa assalamu alaikum irin yadda ba za ka wa mutum magana ba kana cikin sallah to idan ka shi ma daga nan ya rufu hela da ya musu bantsore ce duk wanda ya tarki buɗe a idan shi Allah yana gani shi kuma wataƙila idan rihiya zai shi kenan da shi da ya gani har abada a tsorata su na'am wa yamna'u tarifumu fi salati wa yukrahu kaful kummi wa sha'ri wa shaddul wasti laha wa yumna'u talathumu fi salati wato an hana yin canhu a cikin sallah at-talathum shine mutum ya sa babet wannan an hana yin shi a cikin sallah idan ya zamanto mutum in zai yi sallah kawai sai ya zo ya saka babet a bakinsa wannan bai dace ba saboda wato yana nufin cewa daga cikin waɗanda suke sallah tare da shi kenan akwai ƙazamai akwai masu wari baya so ya ji warinsu shi yasa yake zawa da babet ɗin shi sai ya sa lokacin da zai yi sallah to amma in ya zamanto mutum siffashi ce wannan ko cikin yanayin sanyi ne dama ya yi shiga shi tun daga gida ya zo shi ya zauna a wani guri bayan yana zaune ne lokacin sallah ya tafi masallaci da babe cikin shi a baki to wannan ba shi ake magana a kai ba saboda dama shi da shiga shi ya zo shi wanda sai ya zo masallaci ne zai huddo shi daga baki daga ajihun shi sai ya mallaka kayan shi saboda kawai sallan nan kaɗai wannan shine aka yi hani a kan shi amma idan ya zamanto mutum yana cikin aiki ko yana cikin aiki na ƙura yana nika ne ko yana auna siminti ko yana cikin wani kwasal wata abin da ya shafi toka da sauransu da aiki na kura to sai zamanto ya wa kan shi ya sawa bakin shi da hancin shi babet saboda kuran nan kar ta shiga bakin shi da hancin shi ta janya mai matsala lokacin sallah yana cikin wannan yanayi babu laifi ya je ya sallah da haka nan saboda ba dan yin sallar ba ya sa wannan attalassum din nashi wannan attalassum shine canhu irin wanda ake sawa dabobi eh yanda ake yi wa jaki kenan adam wa yukrahu kafful kummi wa sha'ar sannan kuma malam yace an karhanta kafful kummi kamewa hannun riga idan ya zamanto mutum yana da kai babban hannun riga to an karhanta mutum ya kame shi lokacin da zai yi sallah ya nannaɗe shi wannan baka ruhi ne saboda idan ya bari wannan tufafin ya zuba ƙas ya faɗi ƙasa adadin iyakacin ƙasar da ya taɓa adadin ladan da mutum zai samu wa sha'ari hakanan kuma an karhanta kamewa gashi idan ya zamanto mutum yana da kwai gashi irin na larabawa gashin shi yana zuba har gaba ƙasa ba irin nan wannan cukur cukurkin wannan to wannan makaruhi ne idan zai yi sallah ya nannaɗe shi ya kulle shi saboda kada ya dinga sabka ƙasa wannan makaruhi ne sai ya bar shi ya ta zuba haka ma yake alaihi salatu wassalamu wato ya gaya wa sahabbai kada ku kame gashinku sannan kuma kada ku tattare tufafinku lokacin da kuke cikin sallah wa Allah na fitar thiyaba wa sha'ara wato kada mu tattare tufafinmu guri ɗaya mu kame su iri yadda za a ga cewa wani idan zai yi sujada da sauransu yana tattarewa tufafin shi saboda kada ta baje a ƙas da kuma gashi shi ma ba a tattare shi saboda duk inda ya fada a ƙas nan iya adadin gashin da suka taɓa ƙasa iya adadin ladan da mutum zai samu ta dalilin gashin shi wa shaddul wasati laha sannan kuma haka nan an karhanta ɗaurewa tsatso laha saboda sallah mutum ya zo shi in ya zo zai shiga sallah ya tsaya ya tankiyo imma ya cusa rigar shi a cikin wandon shi dogon riga ce ya cusa ta ta zama to gajera wannan makaruhi ne ko kuma ya zo da bel santir ya yi tankiyo da kyau wannan makaruhi ne laha saboda sallah din to amma in ya zama to ya yi tankiyin shi dama ya yi zanzaren shi tunda zai fito daga gida wajen karfe biyar ta marece ya yi zanzaro ya fito ya je shi ziyarce-ziyarcen shi yana cikin ziyarar nema sallah ta kama shi to wannan zanzaren shi da ya ba don sallah ba ya yi shi ya yi shi ne saboda ya yi ado ya shigo cikin gari ya gaida jama'a a ganshi a matsayin matashi mai jini a jiki wataƙila ko wato wajen yarinya shi ne ma ya tafi to kaga wannan ba dan sallah bane ya wannan abun babu laifi wannan idan yayi amma da yanda ya kamata shine idan mutum zai shiga sallah ya shige ta da kama wanda take mai kyau kama wanda take mai tsafta kala ya shiga da kama wanda take ta yan bariki kama wanda da ka gani ma kaga mutumin da yake son cin duniya na'am
وإزالة النجاسة شرط وقيل فرض مع الذكر والقدرة na'am wa izalatun najasa malam yace kawar da najasa mutum ya kawar da najasa daga jikin shi ko ya kafar da ya kawar da najasa daga jikin tufafin da zai yi sallah da shi ko ya kafar da najasa daga kan shimfidar da zai yi sallah a kanta sharuɗin wannan sharaɗi ne cikin ingancin sallah ta mutum idan ya zamanto mutum yana da kwai najasa a jikin shi ko a jikin tufafin shi ko a saman shimfidar da zai yi sallah a kanta bai kawar da ita ba kuma ya sani to nan idan ya sallah baya da sallah kenan sharadi ne daga cikin sharuɗa na sallah wakila fardun waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ba sharadi ba ne farilla ne farilla ne wato sharadi shine wanda baya daga cikin wato aikin na ita wannan sallah ɗin to waɗansu daga cikin malamai suka ce farilla ne dole ne mutum ya kawar da shi ma'a zikiri wal ƙudura idan ya zamanto yana tune da cewa akwai najasa a jikin shi ko yana tune da cewa akwai najasa a jikin tufafin shi ko yana tune da cewa akwai najasa a saman tabarmar da zai yi sallah a kanta wal kudura sannan kuma nabi ya zamanto yana da iko akan ya kawar da wannan najasa din amma in ya zamanto yana tune da ita amma ba shi da iko akan ya kawar da ita kamar yadda muka yi magana a ɗazu cewa idan mutum ya zamanto baya da wani tufafin da zai yi ibada da shi face dai sai mai najasa kuma ba shi da ruwan da zai kawar da wannan najasa ɗin aka ce sallah bihi ko sai ya sallah da tufafi mai najasa to haka nan in ya zamanto a kan shimfiɗar da zai yi sallah a kanta babu wata shimfiɗa kuma gurin ko ina kawai a shimfiɗa yake ba zai sauka ba ƙasa ƙasa ya yi sallah to shi kenan sai ya sallah a kan ya zamanto yana da iko akan ya kawar da wannan najasa ɗin sannan kuma ya zamanto yana tuni amma in aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharɗan guda biyu kana zakirni illa annahu laysa lahu qudra ala izalatiha aw kanat lahu qudra ala izalatiha illa annahu nasiya biha to kaga wannan duka ba zai ba zai tabbata ba sai in ya zama to yana tuni sannan kuma yana da iko akan kawar da ita wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk